أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka sharhi riyadus salihin min kalami sayyidil mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yau muna talatin ga watan jimadal akhira hijar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha biyu ga watan ɗaya miladiya da dubu biyu da ashirin da hudu hayo muna cikin babu tawadu'i wa khafdul janah lil mu'minin babu wanda yake karantar da mu kaskantar da kai da sabkar da fukafukan rahma ga mu'minai muna kalkashin hadisi na 606 bayan mun karanci hadisin Anas da Malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi inda malam yake cewa wa anhu qala إن كانت الأمة من إماء المدينة لا تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتنطلق به حيث شاءت صلى الله عليه وسلم زام تشكينا كان حديث أسود رضي الله عنه قال المؤلف رحمه الله وعن الأسود بن يزيد قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله يعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة رواه البخاري wannan hadisi an same shi daga al-aswad dan yazid wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi yake cewa an tambayi Aisha wadda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta ummul mu'minin game da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa a gidan shi tace ya kasance iya taimakawa iyallan gidan shi aiki iya musu hidima a lokacin da sallah ta halartu lokacin sallah yayi sai ya fita ya je ayi sallah wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi a cikin azan haka imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnadkin shi mujalladi na shida lamba ta 126 wa an abi rifa'ata tamim bin usaid radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abi rifa'a wannan alkunin shi ce sunan shi tamim bin usaid tamim dan usaid wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi college in ta haitu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhtub na ji wajen manzon Allah wanda tsirayen Allah da aminci su ƙara tabbata a gare shi alhali iya cikin khutba fa qultu sai na ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rajulun gharib ja'a yas'alu an dinihi la yadri bako ne mutun ne bako wanda yazo na tambaye ka ga al'amarin addinin shi wanda bai sani ba kala la yadri ma dinuhu bai san addinin shi ba ya jahilci addinin shi fa aqbala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazala wanda tsira ya Allah da mun cin skar tabbata gare shi ya fuskanto ne wa taraka khutbatahu ya bar khutbar shi ya taso hatta taha ilai sai da yazo wurina sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi kursiyin sai aka zo mashi da wata kujera fa qa'ada alaiha ya zamna akan wannan kujera wa ja'ala yu'allimuni yu'allimani mimma 'allamahu Allah sai ya fara karantar da ni daga abin da Allah madaukaki ya ilmantar da shi thumma ata khutbatahu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wajen khutbar shi fa atamma akhiraha hayyaji ya kare wannan khutba shi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin juma'a babu fil juma'a al'allama muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullah da yazo sharhin wannan hadisi qala hadhihi al-ahadith ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وانا حدثي وانا hafiz imam nawawi ya fitar wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya fitar da su ne ya ambace su a cikin babi na tawadu'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam minha annahu kana yusallimu ala subyan na daga cikin wannan hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance iyawa yara ƙanana sallama ina muka samu wannan hadisi wancan na sama na malam sai da ya sharhin wancan ya shiga wannan wannan tawadu'i ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu ala subyani idza marra alaihim idan zai huce wajen su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yara kanana yake wa sallama yusallimu alaihim ma'a annahu subyan ma'a annahum subyan غير مكلفين yara ne kanana wanda Allah bai dora musu nauyin shari'a ba amma duk da haka manzala sallallahu alaihi wasallam in zai wuce wajen sai ya musu sallama iktada bihi ashabu sai da sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam suka ga yanda yake da yara su ma sai suka kwaikwaye shi suka yi koyami da shi shi yasa Anas dan Malik ke ce annahu kana yamurru bisbiyar fa yusallimu alaihim shi ma anas idan ya ga yara zai wuce wajen sai musallama ya murbihim fi suq ya wuce zai tahi kasuwa yal'abuna suna wasannin su fa yusallimu alaihi ya musallama wa yaqulu yace iya cewa innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kada yaf'alu iya ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance iya aikata irin wannan aiki ai kana yusallimu ala subyan idza marra bi idza marra alayhi ya kasance iyawa yara sallama idan ya huce wajen su wa hadha min at-tawadu'i wa husn al-khuluq wannan na daga tawadu'i kaskantar da kai da kikkiawan hali wa min at-tarbiyati wa husn at-ta'lim irin wannan aiki na daga kikkia da daga tarbiya tarbiyantar da yaro a bisa ladubba na musulunci wa husnul ta'lim da kyawun karantaswa karantaswa ta zamanto a aikace banda idan an yi ta a nazarci wal irshad wa tawjih hallau a cikin wannan akwai sanya hanya da fuskantar da mutun yaro kan abin da ya zamanto alkhairi li'anna subyana idza sallama al-insanu alayhi domin yara idan mutun ya musu sallama fa innahum ya'taduna zalika sai su kwaikwayi wannan su saba da su su ma in sun ga mutum za su mai sallama wai kunu zalika kal gharizati fi nufusihim sai wannan ya kasance wata tabi'a ce wadda suka same ta a cikin rayukansu za su tashi da yi wa mutane sallama domin su ma sun ga manyansu haka suke yarhamukallah innal insana idza marra ala ahadin sallama alayhi mala ya ce mutum idan ya huce wajen wani mutum ga wani mutum to ya mai sallama wai za ka na haza ya ƙa'u mina nabi sallallahu alaihi sallama ala biyan? idan wannan irin wannan sallama na samuwa daga annabu wanda tsirayen Allah da amince su ƙara tabbata gare shi akan yara fa innana na'safu liqaumin yamurruna bil kibari al balighina wala yusallimuna alayhi ya ce abu ne na takaici muna ganin wasu mutane za su wuce wajen manyan mutane balagaggu amma ba sa musu sallama wal'iyazu billah Allah ya kare qad لا يكون ذلك هجرا هجرا أو كراهة ميوا wannan tabi'a tasu ba ta kasance bane ba ga cewa sun kauracewa wannan mutane ko suna kyamarsu ne lakin adami mubalat sai ya samu ne kan rishin kulawa da ladubba na musulunci adamu tiba'in sunna ya samu ne domin ba su bi ba sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jahalun ko kuma ya samu ne saboda jahilcin su ghaflatun ko kuma ya same su ne daga rafkanuwa wahum wa in kanu ghayr athimin duk da cewa ba su yi zunubi ba li'annahum lam yattakhidhu dhalika hajran domin ba su riki irin wannan rashin sallama ba kan ƙauracewa mutum ko gaba da shi ko kyama lakinnahum qad fatahum khairun kathir sai dai alkhairi mai yawa ya kuce musu fa sunnatu an tusallima ala kulli man laqita malaci sunna shine kai wa dukkan wanda ka gamu da shi sallama idan ya zama to musulmi ne yaro ne babba ne kamar sallama wa an tabda wa an tabda bis salami walau kana saghir minka asghar minka ko da dai ya sunna ce ka farawa mutum sallama ko da dai ƙasa da kai ne da annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yabda'u man laqiyahu bis salam domin manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance iyawa wanda ya gamu da shi sallama wa huwa alaihi salatu wassalam akbarun nasu qadran duk da cewa manzala sallallahu alaihi wasallam shine mafi girman dukkan mutanen duniya matsayi da ɗaukaka amma haka zai wuce mutum ya mai sallama kuma a zalika kana yabda'u mallaqaihu bisalam wa anta idza bada'ta mallaqaitahu bisalam hasalta ala khairin kathir malai yace kai idan ka gamu da mutum ka fara mai sallama to ka samu alkhairai masu yawa minhu na daga alkhairin da ka samu ittiba'u الرسول صلى الله عليه وسلم كايوا مزالا صلى الله عليه وسلم بيايا كامي داعا كابيش سودا كما كما wannan falala ce ba karama ba wa minhu annaka takunu sababan li nashri hadhihi sunna kuma da haka nan zaka kasance wani sababi na yada wannan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama allati matat inda kathir minan nas wanda wannan sunna ta mutu a wajen daiwa daga cikin mutane za ka gamu da mutum kai mai sallama sai ce barka barka ko sannu ba laihi ka ce barka sannu bayan ka yi sallama ko karba sallama sai ka wa mutum barka da ganin shi ko da halin da yake ciki ko ka mai sallama ko ka mai sannu wa ma'lumun anna ihya as-sunnati as-sunan yujaru al-insanu alayhi marratayn abu ne kuma sananne raya wasu sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abu ne wanda ake ba mutum lada a kan shi kaso karo biyu so biyu marratan ala fi'il sunna karo na farko abu sa mutum ya aikata sunna domin yin sallama sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa marratan ala ihya'is sunna kuma karo lada na kaso na biyu dalilin mutum ya raya wata sunna wadda ta zama ta mutu wa minhu annaka takunu sababa في إجابة هذا الرجل وإجابته فرض كفاية ما ليتي كمنا daga wannan falala alkhairi mai yawa da zaka samu zaka kasance sababi ne na karbawa wannan mutum sallama da kamishi zai ce wa alaikas salam wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa ijabatuhu fardu kifaya karba wannan sallama farali ne na idan akwai jama'a ɗaya daga cikin su ya karba to wannan ya isa fatakunu sababan fi ijabati fardi kifayati min hadha ar-rajul sai zamanto ka zamanto sababi ne na sabke wannan farali na isa wanda idan wani daga cikin al'umma ya tashi yayi wanda ya dace to an sabke wa sauran al'umma zunubi ولهذا كان ابتداء السلام أفضل من الرد ما لنشي دليلا haka fara yin sallama shine mafi falala da maida sallama mun gane ko wa in kana radd fardan duk da cewa maida sallama farali idan mutum ya ce ma assalamu alaikum dole ne akan ka ce wa alaikas salam ko alaikum assalam wa rahmatullah alaikum assalamu wa rahmatullahi barkatu daidai yanda ya ce ma in ya ce ma assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah wa idha huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha wa alayka assalamu alayka wa rahmatullah ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barkatu zaman to ka dada to wannan maidawa da za ka yi in an ma sallama tilas ne baka cewa mutum yawwa sannu a'a za ka ce mai ka maida mai wannan sallama mai da wannan farali ne kalwa haza sunnatun yin sallama daga farko sunna ce lakin lamma kana alfarbu yambani ala hadhihi sunna sai dai wannan farali lokacin da ya zamanto ya ginu ne akan yin wannan sunna ta fara yin ta fara ta kanatu sunnatu afdal min hadha al-fard sai zamanto sunnar ta hi falala da wannan farali saboda sunna ita ce sababin mene aibu yin abin da ya zamanto wajibi ko farali li'annahu mabniyun alaiha domin wannan farali ya ginu akan wannan sunna ce inda sunnan nan da bata samu ba to faralin wannan da bai samu ba وهذه من المسائل التي ألغز فيها بعض العلماء da irin wannan hukumce-hukumce ne ku matsaloli wasu malamai suka yi logus kamar kacici-kacici wa kala ya ce indana sunnatun afdol min alfarida ya ce akwai wata sunna muna da wata sunna wadda ta yi farilla matsayi wace sunna ce wannan sai a ce mene fara yin sallama li'annahu min al-muttafaqi alayhi anna al-fard afdal abu ne sananne gaba daya a addinance farali shine mafi daukaka da matsayi masalan salatul fajr warakatai warakatani salatul fajr rakatan misali sallal al-fajr raka'a guda biyu afdal min ratibaha min ratibataha min ratibatiha ita ce mafi daukaka daga ratiba ta wannan raka'atayil fajr da mutum zai yi li'annaha fard wa ratiba sunna domin yin wannan sallar asuba farali ne raka'atanil fajr kuma sunna ce lakin ibtida'us salami sunna sai dai fara yin sallama sunna ce wa ma'a zalika sara afdal min raddi sai zaman to duk da haka shi yayi falala da matsayi ga maidawa li'anna raddahu mabniyun alayhi domin wannan mai da sallama ya gini ne a kan farata fal muhim mala ya ce abinda yake muhimmanci annahu yan bagi lana ihya'a hadhihi sunna wajibi ne ya kamata mu raye wannan sunna ta sallama a'ani ifsha as-salam ina lihin daidaita sallama yawaita sallama shi yasa sabon manzala sallallahu alaihi wasallama saboda falala ta sallama suna tare suna tahiya idan wani dutse ya raba su suka gamu can gaba sai wannan ya farawa wannan sallama sai sun yi wa junan sallama qala wa huwa min asbabil mahabbati yin wannan sallama na daga cikin sababi a samu soyayya tsakanin ma'abutan wa min kamalil iman yin sallama na daga kamala ta imani wa min asbabi dukhulil janna yin sallama na daga sababba na shiga aljanna qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsira Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi yake cewa la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba fa sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabu ba za ku yi cikakken imani ba sai kun so junan wannan yaso wancan wancan yaso wancan awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum bazan ba ku labari ba yanzu absa wani abin da idan kuka aikata shi za ku so junanku sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce afshu salama bainaku ku yawaita sallama tsakanin ku daidaita sallama duk wanda ya gamu da wani ce salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu wa min mawadi'in nabi sallallahu min wa min tawadi'in nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana fi baitihi fi khidmati ahli nan ma da yazo gabar hadisin da muka karanta na daga tawadu'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance iyawa iyallan gidan shi hidima a yanzu in kana wa iyallanka gidanka hidima ta za a yi mijin hajiya ya zama mijin hajiya shi kuma al'amarin ba su ba haka nan bane ba ya halbu shata uzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance da kanshi da darajar shi da matsayin shi iya tatsa ya tatsi tinkiya ko akuya ya khasafu na'la ya kasance iya dinke takalmin shi in ya katse sallallahu alaihi wasallam ya gyara shi ya khidumuhum fi baitihim iya musu hidima a cikin gidaddajinsu لأن عائشة سئلت ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته ثم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن تنبيت ممن زال صلى الله عليه وسلم يكي أيكتا وأجرش قالت كان في مهنة أهلي يا كسنش إياوا إن جدنش يلن جدنش هدمة يعني في خدمتهم إيا مس هدمة عليه الصلاة والسلام وأن سيدا يا الله دا أمونش سكار تبتا درسو فمثلا الإنسان إذا كان في بيته فمن السنة أن يصنع الشاي مثلا لنفسه ما يجي misali mutum iya cikin gidan shi na daga sunna yayi wa kanshi shayi larabawa galiban mata za su yi shayi su kawo su aji to iya daga sunna wata ran kai ma ka dau wannan matsayi na ka zo kai shayi ka wa kanka shayi wa yatbahu idza kana ya'rif babu laihi wata rana ka ce uwar gida huta yau ne zan yi girki in ya iya sunna ce ba nahi bane ba saboda nau'i ne na agazawa da taimako wa yaghsilu ma yahtaju ila ghasli ya wanke abin da yake bukatuwa ya wanke shi kullu hadha min sunna wannan dukkan na daga cikin sunna anta idza fa'alta dhalika tuthabu alayhi thawabu sunna idan ka aikata wannan to ana baka ladan aikata sunna iktida'an bir rasul alayhi salatu wassalam saboda kayi koyami da manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi wa tawadu'an lillahi azza wajal kuma ka kaskantar da kai ne domin Allah madaukaki irin wannan abubuwa na ragewa mutum girman kai da jiji da kai na'am qala wa li anna hadha yujidu al-mahabba bainaka wa bain ahlik domin irin wannan tabi'a tana sanya soyayya tsakaninka da kai da iyalan gidanka إذا شعر أهلك أنك تساعدهم في مهنتهم أحبوك yallan gidanka ‘yan gidanka idan suka san cewa kana taimaka musu a cikin ayyukansu to za su soka wasdadat qimatuka indahum sai zamanto matsayinka na ɗaukaka na daɗuwa wajensu fa yakunu fi hadha maslahatun kabira dalil wannan sai zamanto an samu maslaha mai girma ومن تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل وهو يخطب الناس na daga tawadu'in manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi wani mutum ya zo alhali iya cikin khutba iyawa mutane khutba fa qala rajulun gharib yace mutum ne bako ja'a yas'alu an dinihi ya zo iya tambaye ka game da addinin shi fa aqbala ilayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam mazala sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan khutba ya fuskanto wannan mutum iya tahiya wajen shi wa qata'a khutbatahu ya yanke khutbar shi hatta taha ilayhi sai da mazala sallallahu alaihi wasallam ya yi kai ga wannan mutum thumma shi'a ilayhi bi kursi aka zo mishi da wata kujera sallallahu alaihi wasallama ana nihin ya zamna akanta fa ja'ala yu'allimu hadha ar-rajula mazala sallallahu alaihi wasallam ya fara karantar da wannan mutum لأن هذا الرجل جاء مشفقا يازو يا cikin tausayi da nema muhibban lil ilm yazo saboda iyasan ilimi dalilin haka yi wannan tambaya in aka maida shi kaga al'amari za a kan za a sare mai gwiwa zaman to ya ya samu raggon raggon niyya yuridu an ya'lama dinahu ya zo ne saboda iya sanya karanci ya ilmantu da addinin shi hatta ya amala bihi domin ya yi aiki da wannan addini fa aqbala ilayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam mazala sallallahu alaihi wasallam ya fuskanto wannan mutum wa qata'a al-khutba ya yanke khutba wannan thumma ba'da zalika akmala khutbatahu bayan wannan ya koma ya idasar da khutbar shi وهذا من تواضعه من تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام وحسن رعايته wannan na daga tawadu'un mazalar sallallahu alaihi wasallama da kyakkyawan kulawa da halin da mutum yake ciki fa in qala qa'ilun misali wani mutum mai yiwa wani ya ce أليست المصلحة العامة أولى بالمراعاة من المصلحة الخاصة ينزو أنفان الأمة قبادة بهبة داتشوا أكلا دورنا أنفاني game da amfanin mutum guda ɗaya tunda wannan khutba ne ake wa mutane shi kuma wannan bukatar shi ce ta zo wa hajatu hadha ar-rajul khassatu shi ita kuma wannan bukatar mutum tashi ce kawai wa huwa sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fil jama'a gashi ma a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyawa mutane khutba qulna malai ce to zamu ce na'am haka nan ne law kanat maslahatul 'ammati tafutu haka nan ne inda wannan maslaha ta al'umma gaba ɗaya za ta kunci sai a ce a kula da maslaha al'umma gaba ɗaya kan na waiwaya maslahan mutum guda lakin mura'atun maslahatul amma aula a wannan lokaci sai ka lakana mura'atul maslahatul ammati aula a wannan lokaci sai zamanto kulawa da maslahan mutane gaba ɗaya ta tahi cancanta lakin maslahatul amma la tafutu sai dai maslaha ta al'umma gaba ɗaya ba ta kurce ba domin manzala sallallahu alaihi wasallam ya komawa yayi ya ci gaba da khutbar shi sallallahu alaihi wasallam bal innahum sayastafiduna mimma yu'allimuhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li hadha ar-rajul gharib malai ci barma Allah mutane za su fa'idantu da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ilmantar da wannan mutum wanda ya zama to bako ne wal maslahatu al-amatu la tafut duk da cewa kuma maslaha ta al'umma gaba ɗaya ba ta kubcewa wa hadha al-gharib alladhi jaa yas'alu an dinihi idha aqbala ilayhi ar-rasul sallallahu alaihi wasallama wa 'allamahu kana fi hadha ta'lifun 'ala al-islam malaici wannan bako da yazo iya tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da addinin shi har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fuskance shi ya karantar da shi akwai wani nau'i na jayo hankali a bisa musulunci inda watsi za a mai zai shiga cikin damuwa ko a ki kula shi zai shiga cikin damuwa la'alla in sabon shiga musulunci ne ma ya ce na fita amma da aka mai haka an karrama shi an girmama shi wani nau'i ne wanda zai sanya wa mutum musulunci ya ƙara ginuwa a cikin zuka zuciyar shi wa mahabbatahu lil islam zamantu iya san musulunci wa mahabbatahu lir rasul sallallahu alaihi wasallam ya kasance iya son manzon Allah wanda tsira Allah da aminci Allah su kara tabbata gare shi wa hadha min hikmati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alai kina wannan na daga cikin hikima manzon Allah wanda tsira Allah da aminci su kara tabbata gare shi waffaqa Allahu al-jami'a lima yuhibbu wa yarda Allah madaukaki ya datar da mu gaba ɗaya da abin da yake so kuma ya yarda da shi na ga sai mu tsaya akan wannan gaba abinda muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullah ta juma'a ya dace in larura ta tashi babu makawa ya dace misali mutumin da ya zamanto bako ne la'alla in ya zo ya huta ba zai samu dama ba wannan ya dace ya tambaya kamar yadda muka ga wani balarabe ya zo manzala sallallahu alaihi wasallama iya tsakan khutba yace manzala sallallahu alaihi wasallama halakatul amwal dukiya ta lalace in qata'at subul hanyoyi sun lalace su wannan ud'u Allah lana nan ka kamana ka roka mana Allah ya mana ruwa kuma haka wani sati da yazo haka yayi wannan ya roki manzala sallallahu alaihi wasallama ya roka musu Allah ya tsaye da ruwa domin ruwa ya yi ambaliya ya halakar da dukiyoyi da wannan ya halatta babu lai wallahu ta'ala na'am ka ce assalamu ka maida mushi kamar yadda ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya zo wata ruwa wasu suna wa ta'ala to kuma wannan akwai magana akan akan wannan imam al-albani rahimahullah ya da magana ya da magana fatawa akan wannan wanda yazo ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yanzu abin da ya dada ban halarce shi ba insha Allah wasu malamai suna cewa kamar an kace wa alaika kamar kame da abin da yake wa alaika san samu a cika eh, wannan na mai da murtani akan mutumin da ake itikadin misali kirista ne ko ba musulmi amma in musulmi ne ka ce wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam